الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan zulka'ada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 29 ga watan biyar miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 119 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 150 inda malai ke cewa izara aitar rajula radi'at tariqi والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته إمام البربهاري يتي إذن كغمتن واتو ya zamto wato radi'at tariq hanyar da yake bi ba mai kyau bace wal mazhabi matafiyarsa ba mai kyau ba ce fasiki ne fajiri ne ma'abocin aikata saban Allah ga zalunci amma kuma inda ya sa a shi ahalus sunna ne to zama da shi da abota da shi ya fi dama-dama ya fi sauƙi a kan yin abota da ɗan bid'a ko da ku ɗan bid'an nan baya aikata waɗannan laifuffuka ɗin saboda shi wancan sabansa da yake yi a matsayinsa na ahlus sunna ba zai cutar da kai ba sabansa iya shi kadai ya shafa amma ko shakka babu in kana zama da dan bid'a ko kana abota da shi to bid'arsa za ta shafe ka wannan shine abin da Imam al-Barbahari ya gaya mana a dunkule kuma a Sheikh Fawzan al-Fawzan ya dauki wannan magana yayi mana fashin bakinta mun karanta wata gaba da Imam al-Barbahari ya kuma cewa idan ka ga mutum mai ƙoƙari a ibada mai taka tsantsan mai gudun duniya wanda yake ya narke cikin ibada amma ma'abocin son zuciya ne ibada tasa da bid'a duk addinin nasa ya ɗora shi ya gina shi akan bid'a kar ka zauna tare da shi kada wannan ijtihadin da yake na ibada tunda a cikin bid'a yake kar ya burge ka kar ka zauna tare da shi kar ma ka saurari zancenka zancensa dan duk zancensa zai zamto zance ne wanda yake karfafa yana kuma goyon bayan wannan bid'a da yake kai ba magana bace wanda za ta amfane ka dan ba sunna zai gaya maka ba bid'a zai gaya ma sannan kada tafiya ta hada ka da shi akan hanya in babu wata larura da za ta sanya haka Imam al-Barbahari yace domin ba ni da tabbas bana amince maka kar a wayi gari sakamakon zama da shi sakamakon yin tafiya tare da shi sakamakon sauraron zantuttukansa musamman in kai ba mai ilimi ba ne kar ka dinga jin daɗin ko ka ga kyawun wannan hanya da yake bi kai ma ka ce bari ka bi ta ka zo ka halaka wannan shi yasa duk mutumin da yana da sharri kuma ba ka da yanda za ka kare kanka daga sharrinsa to zama da shi yana da hadari a wajenka mu'amala da shi tana da matukar hadari amma idan mai ilimi ne kai zama da shi yana kan bid'a kana kokarin wayar da kansa ya dauko wannan shubha ku tattauna ka kure shi da hujja ya dauko wannan shubha ka warware masa ita ya dauko wannan shubha ka warware masa ita to wannan kai dan ka zauna da shi zama ne na kana kokarin ka kwato shi daga hannun shedan kana kokarin ka yantar da shi daga wuta wannan babu ainihin illa cikin zama da shi din domin kana yi masa udu ila sabili rabbika bil hikma amma ka san baka da karatu mai yawa in ya jeho maka wata mas'ala kanka zai yi nauyi ba za ka iya warware ta ba in yi ma wata tambaya ba ka da amsa in ya jeho wata shubaha ka rasa yadda za ka yi ka dinga ganin anya ku ba a kan gaskiya yake ba shi yasa ka ce kakka zauna da ɗan bida domin yana da irin wa'annan makaman wa'anda kai kuma ba ka da makarinsu to shi yasa zama da shi yake da matukar haɗari wannan magana ita ma imamu sheikh fauzanul fauzan ya yi bayani ainihin wato a kanta gwargwadon hali wanda mun karanta satin da ya wuce mun karanta wata gaba da wato Yunus ibn Ubaid Yunus ibn Ubaid wato ya ga ɗansa ya fito daga gidan wani ɗan bid'a sai yake cewa ɗan daga ina kake sai ce daga gidan Amru bin Ubaidin nake sai ce ya kai ɗana wallahi ni in ganka ka fito daga gidan ɗan Daudu ko gidan mata maza wallahi shi na fi so sama da inganka ka fito daga gidan wane da wane ka haɗu da Allah ya kai ɗana kana mazinaci fasiki ɓarawo maha'inci wallahi shi na fi so a ce ɗana ya siffantu da waɗannan sufofin sama da ya siffantu da bid'a ka duba yadda magabata suke kyamatar bid'a kuma suke kyamatar wa iyalansu da 'ya'yansu bid'a yake cewa baka ga cewa anna yunus ibn ubaidillah ya san cewa annal kuntha shi ɗan daudu ko mata maza ba zai iya batar da ɗansa ba a addinance amma shi ɗan bid'a zai iya batar da shi batan da zai iya zama kafiri to wannan ita ce maganar da muka karanta ta ƙarshe wanda za mu ɗauki sharhin da Sheikh Fawzanul Fawzan ya yi a kanta qala al-mu'allif ko qala al-sharih rahimahullah qawluhu ra'a Yunus ibn Ubayd ibnahu wa qad kharaja min 'indi sahibi hawa فقال يا بني من أين خرجت قال من عندي عمرو ابن عبيد يونس ابن عبيد karka ɗauka wani gama garin mutum ne Yunus ibn Ubaid din nan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai ana kiransa da Abu Abdullah Yunus ibn Ubaid ibn Dinar al-Abdi yana daga cikin al-Huffazul Hadith yana daga cikin athiqat amintattu mutanen kirki kuma yana cikin sigaru tabi'in yana cikin sigaru tabi'in an haife shi a ƙarshen ƙarni na farko na hijira ya kuma rasu a shekara ta 149 ko kuma 140 bayan hijira wannan bawan Allah Yunus ibn Ubaid wanda ake masa alkunya da Abu Abdullah ya ga Anas ya ga wasu daga cikin sahabba ya ga Anas dan Malik har ma ana ganin ya wato yayi karatun hadisi a wajen Hassanul Basri da ibn sirin da ata da ikrima da nafi da ziyad ibn jubair da ibrahim taimi da amr ibn sa'id al-thaqafi da muhammad ibn ziyad al-jumahi da abu burdata bin musa da muhammad ibn hilal da hakan bin al-a'raj da thabit al-bunani da abul aliya wa'annan dukkanin wa'annan manya-manyan malamai cikin tabi'ai wannan bawan Allah Yunus ibn Ubayd ya yi hadithi a wajensu sannan shi ma kuma wasu manyan malamai sun ruwaici hadithai wato hadithi a wajensa kaman Hajjaj ibn Hajjaj kaman irin su Shu'ba kaman Sufyan kaman Hammad bin Salama kaman Yazid bin Zurai' kaman Hushaym kaman Abdul Warith kaman Hammad ibn Zaid kaman Abdul A'la ibn Abdul A'la kaman Abdul Wahhab al-Thaqafi kaman Muhammad ibn Adi irin su Mu'tamir ibn Sulaiman da kuma tarin malamai masu yawa duk sun yi karatu a hannunsa na ɗauko tarjama sa ne don kasancewa wannan yana cikin manya-manyan malamai magabata yana cikin ƙananan tabi'ai yana cikin sigaru tabi'i shi ne wanda ya ƙyamaci bid'a kuma yake ƙyamatar wa ɗansa irin wannan ainihin wato ƙyama ɗin to shi ne ya ga ɗansa ya fito daga gidan amru ibn ubaid sai yake tambayar ɗan yake ta daga ina ka fito sai ce na fito ne daga gidan Amr ibn Ubaid shi kuma amru bin ubaidin dinnan wa huwa shaykhul mu'tazila babban malami ne a aqidar mu'tazilanci mun sha tattauna akan mu'tazila da irin aqidunsu to wannan amru bin ubaid din wato shaykhul mu'tazila kamar yanzu kai ne kaga danka yana shiga gidan wani dan shi'a ko yana shiga wani kasurgumin dan bid'a kaga yana shiga gidan me yake yi ya kamata ka tambaya me kake yi a gidan wannan me kake yi a gidan mutum da ka san mutum ne mai gurbatacciyar aqida mutum ne wanda yake da yaron gumu bid'a a matsayin addini kuma kaga danka yana kai kawo wajen shiga ciki irin abin da Yunus ibn Ubayd ya ga dansa kenan yana yi ya tambaye shi daga ina kake yace ai ya fito ne daga gidan Amru ibn Ubayd wanda kuma babban shehi ne na Mu'tazila to sai Yunus ibn Ubayd yake ta ya bunayya la an araka kharajta min baiti khuntha ya ce wallahi ni a ce mun ga kacan na ganka ka fito daga gidan kunsa ko ka ce mata maza ko ka ce ɗan daudu a habbu ilayya wallahi ni shi na fi so min an araka an takaruja min baiti fulanin wa fulan sama da in ganka ka fito daga ko dai gidan wane ko gidan wane alkalimatu hadhihi laysat wadhiha kunsa wannan kalmar da ya ce ni in ganka ka fito daga gidan kunsa shi na fi so fiye da in ganka ka fito daga gidan wane da wane wannan kalmar ta kunsa da yunus bin ubaid ya yi amfani da ita ba ta fito fili ba ma'ana ma'anarta ba ta fito fili ba shin yana nufin dan daudu ko yana nufin mata maza in mata maza ne to me yake nufi da in ganka ka fito daga gidan kunsa shi na fi so sama da in ganka ka fito daga gidan wane da wane wa fi bu'adhin nusakh a wani bugun na wannan littafin ma zaka ji wa min baiti hitiyin yace ni da in ganka wato da in ganka ka fito daga gidan wane da wane yan bid'a ni zan fi so a ce ka fito daga gidan hitiyin wannan ita ma kalmar hiti fa hiya ghairu wadhiha ita ma gaskiya ma'anarta bata fito fili ba amma dai lakinnal maqsuda abinda Yunus bin Ubayd yake nufi da kalmar kunsa ko hiti yana nufin Allah tujalis ahlal bid'i karka kuskura ka zauna da yan bid'a Allah tujalis ahlal bid'i karka zauna da ma'abota bid'a abinda yake tsoratar da ɗansa kenan yake kuma tsawata masa da, tsoratar da shi cewa kada ya zauna da yan bid'a shine ma'anar inganka ka zauna da wani wanda yake ba mutumin kirki bane a unguwa amma kuma ahlus sunna ne baya bid'a to ni na fi jin daɗi in ji Yunus bin Ubaid zan fi son haka sama da ganga kayi mu'amala kayi abota kana hulɗa kana shiga da fita gidan ɗan bid'a walau annaka kharajta min indi sahibi sunnatin yake yake cewa dan nasa ni da zan ganka ka fito daga gidan ahlus sunna walakinahu asin sai dai wannan ahlus sunna mai saban Allah ne haza ashalu to ni wannan ya fi mun sauki min an tajlisa min an tajlisa ila sahibi bid'atin sama da ka zauna da dan bid'a hadha ma hazzara minhu yunus waladahu wannan shine abinda yunus ibnu ubaidin ya tsoratar da ɗansa shi li'annahu jalasa ila amrin domin ya ga dan nasa yana zama da amr ibnu ubaidin wanda wannan zai wato amr ibnu ubaidin dinnan ra'asul mu'tazila shugaba ne na mu'tazilawa فكونه يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه شيء وجن يونس بن عبيد دان ناسا يزونا tare da wani musulmi amma musulmin ahalus sunna ko da ya kasance mai naƙasu ne a addininsa fa inna hadha ashadu wannan shi yafi sauki wa akhaffu dararan yafi saukin cutarwa min mujalasatihi lil mubtadi sama da zamansa da dan bid'a ba wai yana so ya nuna maka zama da mai saban Allah ba laifi bane kuma ba shi da illa a'a illolin ake so a nuna ma saboda akwai ka'idar irtikabu akhaffu dararain wato idan illoli suka zama guda biyu kuma dole sai an yi daya to gara a duba mai sauki sauki wannan gashi ahlus sunna amma kuma ba mutumin kirki bane yana saban Allah yana shan giya yana aikata ba daidai ba duk da cewa baya shirka kuma baya bid'a shi ba za ka gan shi yana bid'a ba ba za ka gan shi yana shirka ba amma duk abin da ba bid'a ba ba shirka ba cikin saban Allah yana iya yi shi kuma wannan baya wani saban Allah na zahiri ko shan giya ko sata ko wani abu sannan gashi da addini amma kuma dan bid'a ne hadarin sa da illarsa ta fita wancan wanda yake ahlus sunna ma mai saban Allah wannan ana nuna maka nauyin bid'a a cikin awo kana barin bid'a shirka zaka fada abinda kawai zaka iya kwatanta maka dan ka gane nauyin bid'a a wajen magabata shine ita bid'a dab take da shirka kamar yadda ka san shirka yi wa Allah maɗaukakin sarki kishiya ne to bid'a yi wa manzan Allah kishiya ne kaga ba laifi bane karami duk wani laifi bai kai yi wa Allah shirka ba duk wani laifi bai kai yi wa manzan Allah shirka ba haka duk laifin da mutum zai aikata ko da yana kwana a masallaci a ko da yana aikata kowane laifi matukar baya yi wa Allah shirka yana da tauhidi matukar baya yi wa manzan Allah kishiya yana da yana da sunna to wannan saban nasa a iya cewa mai dama dama ne in ka kwatanta shi da mai yi wa Allah shirka ko kuma yi wa mai yi wa manzan Allah kishiya na fata kun gane shi yasa in ka kalli wannan magana ta Yunus bin Ubaidin sai ya kwammace wa ɗansa ya je ya samu wani ahalus sunna da ba zai cutar da shi a aqida ba ba zai cutar da shi a ainihin wato a sunna ba ya je ya mu'amala da shi ko da yake wannan ahalus sunna mai sabo ne wannan sabon ba zai shafi dan ba iyakansa zai tsaya to ya fi son wannan abotar sama da ɗansa ya je ya abota da ɗan bida saboda hadarin da ke tattare da bida ina son ku kalli nauyin maganar da wannan Yunus bin Ubaidin yake faɗa game da sha'anin bid'a هذا ما حذر منه yake cewa wa min babi aula to idan har zama da ɗan bid'a ana tsoratar da mutum ya zauna da ɗan bid'a to wa min babi aula to ai ya ma fi cancanta a ta'allumu a ce karka wato koyan ilimi la ta ta'allam min ahlil ahwa wal bid'i wal muhdathat wato ya ma fi cancanta a tsoratar da ɗalibin ilimi cewa kada ya kuskura ya nemi ilimi daga wajen ma'abota son zuciya kada ya nemi ilimi daga wajen ɗan bid'a kar ya nemi ilimi daga wajen masu ƙirƙirar ainihin wato abu a addini in har zama da shi an hana ana tsoratar da kai karka zauna da ɗan bid'a to ina ga kuma ya zama malaminka wannan kamar kaga shikenan tunda in za ka je ka zama ka koyi addini a hannun ɗan bid'a ai ba ka da tabbas duk wata bid'a sai ya kimsa ma ita duk wata aƙida marar kyau sai ya cusa ma ita in har zama da shi akwai haɗari to ina ga ka zama ɗalibinsa kuma ai duk wanda kaga ya zama ɗalibinsa shi ma har ya tafi kenan shi sa kenan malamai suna tsoratar da ɗalibin ilimi ya ce zai koyi ilimi a wajen ɗan bid'a malamai suna tsoratar da ɗalibin ilimi ya ce zai koyi ilimi a wajen malami ma'abocin son zuciya in dai malami ma'abocin son zuciya ne mai hawa ne kai hatara kai karatu a wajensa in dai malami mai kirkirar abu a addini ne ce abu kaza yana da kyau mun ga ya dace da haka za mu ci gaba da yi wannan duk wanda kaga yana irin wannan to kai hatara a wajen yin karatu a gabansa domin ba abun ba abu bane mai wahala yau Allah ƙarya yau manzon Allah ƙarya dan ya gamsar da kai ba abu ba ne mai wahala ya ɗauki wata aya ya murɗe ma'anarta ya bata ma'anar son zuciya da za ta dace da bid'arsa don ya ja hankalinka abu ne mai sauƙin gaske ya ɗauki wani hadisi ya inganta ma shi kuma za'ifi ne don kawai ya sa ka a cikin wannan ɗariƙar ko kuma cikin wannan bid'a tasa ko kuma ya ɗauki wani hadisi ya za'ifantar da shi saboda ya ci karo da son zuciyarsa ya ci karo da bid'arsa wannan duk ana jin tsoron wannan zai iya daukan wata ka'ida ta larabci ya yi mata kwaskwarima ta dace da wata son zuciya tasa to duk malamin da ba da amana bai da amana to ba a ba wa ɗalibin ilimi shawarar ya yi karatu a wajensa ba a yi maka sha'awar ka je ka sa karatu ko ka sa littafi a gabansa don gaskiya akwai haɗari kwarai da gaske na farko kai makaho shi kuma mai jan naka mai son zuciya to kaga wannan tafiyar zai jefa ka ne a rami zai jefa ka ga halaka amin yace wa min babi aula at-ta'allum yana daga cikin abinda ma yafi dacewa at-ta'allum neman ilimi la ta ta'allam karka nemi ilimi kada ka yi karatu min ahlil ahwa daga wajen ma'abota son zuciya wal bid'a da yan bid'a wal muhdathat da masu kirkira a addini bal ta'allam ala ahli sunna ga malamai na alhamdulillah ahli sunna ta kowane lungu kowane sako dan haka da kai karatu a wajen dan bid'a gara kai karatu a hannun malami ahli sunna mai sabo na fata an gane in ka dauki waccan magana ta Yunus ibn Ubaidin ka sa ta a cikin awu abinda take nufi kenan da kenan tun daga malamai nan fululu waɗanda suke ahli sunna to yin karatu a wajen su shi yafi dacewa ala ulama'i ahli sunna ka yi karatu a gaban malamai ahalus sunna ulama il-aqidati sahiha malaman aqida ingantacciya tatacciya duk malamin da yake bai da matsala a aqida aqidarsa kyakkyawa ce baka da matsala dan kaje kai karatu dan babu sata da ta wuce a sace ma imani babu illa da ta wuce a rusa ma aqida ba cutar da za a yi ma da ta wuce a rusa ma aqida gara a sace maka duk abin da ka mallaka da a sace ma imani gara ka rasa komai na rayuwar duniya sama da ka rasa aƙida mai kyau ka je wa Allah da tatacciyar aƙida ya fi ka je wa Allah da ƙazamar aƙida da kuma wasu ayyuka da ka kwaso kana yi to da hakan aka ce ga malami wanda ke mai aƙida mai kyau tatacciya wanda ta dace da alkur'ani da sunna yin karatu a hannunsa ka fi samun garanti da tabbas na abin da yake gaya ma addini tatacce yake gaya ma daga alkur'ani da sunna sama da kaje ka zauna wajen wanda yake ma'abocin san zuciya ne san zuciya ya tasa a gaba duk abin da ya ci karo da san zuciyarsa zai mai kwaskwarima ya mai tawili ya mai kullu kurciya ya zagaye shi duk abin da kuma ya yi fada da san zuciyarsa sai ya wanke shi sai ya mai kwaskwarima dan ya dace da san zuciyarsa to wannan yana da haɗari yin karatu a wajensa kama kala Muhammad ibn Sirin kaman yanda Muhammad ibn Sirin ya faɗa rahimahullah yace inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin da kuke kallo na alqur'ani na sunna na fiqh na sira na tauhidi na hadisi da sauran ilimomi wa'annan ilimin da kuke gani dinun addini ne fanzuru ibn sirin muhammad ibn sirin yace ku duba ku tsaya tsai ku kalli amman ta aku zo na dinakum daga hannun wa za ku karɓa addininku mutum ya kafe yana ɗan ƙur'ani ne bai yadda da hadisi ba yana faɗa da hadisi kaje kace za ku koyi addini a hannunsa me kake tsammani mutum ɗan shi'a ne yana faɗa da alƙur'ani yana faɗa da sunna yana faɗa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa hannunsa kace za ku koyi addini wani addini kake tsammanin zai gaya ba mutumin da yake ganin a wani malaminsa ko wani shehinsa da ya fi kowa ya fi alkur'ani maganarsa ta fita hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mafi manzan Allah falala da sauransu kace za ku koyi addini me kake tsammani a wace aqida zai dora ka kake tunani to shi sa Muhammad bin Sirin ya ce ba ba fa kowace shi sa a babin hatta makarantar da zaka sa ƴaƴanka ba sai ka duba fa ba a la'akari ba ko da yaushe ake duba kusanci ba wajen inda zaka sa ɗanka yi karatu ba ko da yaushe bane idan makarantun kusa da gida inda yaro zai je ya dawo ya zamanto akwai matsaloli na akida kamata yayi akwai matsaloli na gurbatacciyar fahimta ta addini kamata gare ya je nesa dan ya kubuta da addinin sa akidarsa ta zama mai kyau sama da ya zauna gashi ga gida amma a gurbata maka shi to ba wai danka ba ma kai kanka ce akai wanda za ka karba addinin sa ilimin nan da kake kallo addini da haka ba wajen kowa za ka karba addinin ka ba akwai wanda shi kansa ba mai addini bane balle ka karba addini a wajensa akwai wanda alqur'anin bai yarda da shi ba ya zaka je ka koyi karatu ka koyi addini a wajensa akwai wanda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da kima a wajensa dan me zaka je ka nemi karatu a wajensa dan me zaka koyi addinin ka a wajensa zaka koyi addini to shi yasa Muhammad ibn Sirin yake gaya maka cewa inna hadhal ilma wannan ilimin ko na alqur'ani ko na sunna ko sauran ilimin muka na addini to ka sani dinun addini ne fanzuru Muhammad bin Sirin ya ce ku fa duba amman ta'khuzuna dinakum ga wajen waya ya kamata ku karba addinin ku wannan magana Imam Muslim ya kawo ta cikin muqaddima ta Sahihu Muslim a mujalladi na shafi na 16 haka Imam Darimi ya kawo ta a hadisi mai lamba ta 424 fa idza kana mujarradul mujalasati fiha idan har zama da dan bid'a kawai هذا الخطر إذا كان مجرد مجرد المجالسة فيها هذا الخطر idan iya zama da ɗan bid'a yana da irin wannan illar yana da irin wannan haɗarin fa kaifa bit ta'allumi ala al-mubtadi'a to ina ga ka zama ɗalibin ɗan bid'a wajen sa kake karatu ya kake tsammani zama da shi ma ana tsoratar da kai zaka iya zamantowa ya zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai zaka iya shafuwa ko zaka iya tasirantuwa da wannan bid'a tasa to ina ga kuma ka ma zama almajirin sa a gaban sa kake koyan karatu me kake tsammani qawlu maganar Yunus ibn Ubayd yace wali an talqa Allah ya bunayya zaniyan fasikan sarikan kha'inan ahabbu ilayya min an talqahu bi qawli ahli al-ahwa Muhammad ibn Sir ah, wato Yunus ibn Ubayd cikin magana da ya gaya wa ɗansa ya ce wa ɗansa ya ƙuli libnihi yana ce wa ɗansa kaunuka ta mutu asiyan kasantuwarka ka mutu ka je wa Allah kana mai saban Allah murtakiban likabiratin kana mai aikata manya-manyan laifuffuka duna shirki da ba shirka ba fa anta tardur rahma duk da haka kana sa ran rahamar Allah duk laifin da zaka je wa Allah da shi matukar ba shirka bane kana sa ran rahamar Allah domin qala ta'ala ubangiji ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yin gafara idan aka yi shirka da shi wa yaghfiru wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafara ga abinda yake koma bayan shirka ga wanda ya ga dama wa hatta law uzziba sahibul kabirati finnar kai ko da laifin da mai kaba'ira yake yi za a azabtar da shi a cikin wuta fa inna ma'alahu ila aljanna karshe mako masa zuwa aljanna ne wala yukhalladu fin nari ba a dawwamar da mai saban Allah a cikin wuta amma sahibul bid'a amma kaga dan bid'a fa innahu qad tajruhu bid'atuhu wannan bid'at tasa za ta iya jansa ta kai shi ila al-kufr zuwa kafirci fa yakunu min al-mu'min al-khalidin fi nar awayi gari na ranar tashin alkiyama ya zama daga cikin waɗanda suke dawwama a cikin wuta li'annahu ahadatha fi dinillahi ma laysa minhu domin ya kirkiri wani abu da babu shi a cikin addinin Allah ya shigar da shi cikin addini wal asi shi ko mai saban Allah lam yaqul ila ma'asiyati lam yaqul inna ma'asiyatahu dinun babu inda mashayin giya yace shan giya addini babu inda mazinaci yace ai zina ma addini ce babu inda barawo yace ai sata addini ce da haka duk mai sabo ya yarda cewa sabo ba kyau haramun ne babu inda yake kilemin cewa wannan saban nasa ainihin wato a, a ibada ce amma shi dan bid'a duk abin da yake yi yana sa ran lada zai samu kuma ya burge Allah madaukakin sarki da haka fa kaunuka ta mutu ala ma'asiyatin ka mutu akan saban Allah walau kabiratan koda ku saban Allah babba ne duna shirki inda bai kai shirka ba akhaffu wallahi dan uwa ya fi sauki gare ka min an ta mutu ala bid'atin sama da ka mutu ka je wa Allah kana bid'a da wani ido zaka hada ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kishiyar manzon Allah a duniya da wani ido zaka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi da addini kuma ya isar da sako amma ka zo kai wani addini daban ka kirkiro ka batar da mutane akan wannan wanda ba shi bane ka san manzon Allah ya koyar da al'umma ka zama kishiyar manzan Allah kana neman ɗebewa manzan Allah magoya baya yanzu ku haɗu da manzan Allah farfajiyar alkiyama da wani ido za ka kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka haɗarin bida ba ƙarami ba ne gara kowane irin laifi a kan bida in dai ba shirka ba wannan shi ne abin da malam yunus ibn ubaidin yake tsoratar da ɗansa wa hadha kalamu wadihun jiddan wannan magana warawara take wannan magana ta fito fili sosai cewa bid'a hadarinta ya fi duk wani laifi da za ka yi wa Allah gara ka aikata kowane irin laifi in ababin gara ne duk da cewa ba a san kowane irin sabo amma gara saban Allah da ka yi bid'a in dai saban Allah ba shirka ba ne to gwanda shi in an auna shi da bid'a nauyin laifin da za ka aikata da nauyin bid'a ko alama ba haɗi bid'a ta ninninka duk wani laifi da musulmi zai yi wanda bai kai shirka ba nauyi a sikelin zunubi ranar tashin alkiyama shi sa za ga akwai abdullahi dan umar ko masallaci ya shigo ya ganye bid'a sai ya fita ce wannan masallacin ya ganye bid'a ba zai sallah ba a ciki wato in kana karanta tarihin sahabbai tabi'ai wannan rukunin su imam malik wato yanda suka yi fada da bid'a yanzu ba ma a fada da bid'a yanzu yanzu mai littafin al-i'tisam imam shatibi ba malike ne ka je ka karanta wannan littafin al-i'tisam ka ga yanda ya bulale bid'a da yan bid'a a cikin wannan littafin nasu kuma dan malikiya ne so dan ana ta magana bid'a bid'a karka dauka an yi tsananta an zafafa da har yanzu maganganun duk da malamai suke akan bid'a ba su kai zafin magabata ba ga kaɗan daga cikin maganganun magabata da ake haikato a kaji Yunus bin Ubaidin abin da ya ce wa ɗansa ya haɗu da Allah a gungun 'yan fashi ya haɗu da Allah a cikin dandazon ainihin wato mazinata ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki a cikin 'yan caca ya fi sauƙi sama da ya haɗu da Allah a cikin 'yan bida haka fa abin da ya ce wa ɗansa ke قوله ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه wa anna sahibal bid'ati yudhilluhu hatta yakfur hadhihi hiya al-hikma wannan ita ce hikimar da ta sa Yunus bin Ubaidin ya tsoratar da ɗansa ya kuma ja masa kunne yace ni in ganka da kowane irin mai laifi ko dan daudu ko kaza ko kaza ko dukkan wani mai sabo to wannan na san duk wanda ka haɗu da shi ba zai batar da kai daga addinin ka ba to wannan ya fi sauƙi sama da kai abota da ɗan bid'a ko ka zauna da shi domin zai batar da kai ya sa ka akan wannan bid'a la'alla ma ta kai ka ga kafirci hadhihi hiya al-hikma wannan ita ce hikimar da ta sa Yunus fi kaunihi la yajlisu ila al-muqtadi wannan ita ce hikimar da ta sa Yunus bin Ubaydin yake gaya wa ɗansa cewa kada ya zauna tare da ɗan bid'a amma an yajlisa ila sahibi sunnatin amma ya zauna da ahlus sunna wa in kana naqisan koda ko wannan ahlus sunnan yana da nuqsani da tawaya fi dinihi a addinin sa wa imanihi da imanin sa to zama da shi yafi dama dama fiye da zama da ɗan bid'a fa inna ad-darara alladhi yahmilu ya hasulu kai domin cutuwa ko cutarwar da take take faruwa bi mujalasatil mubtadi da zama da dan bid'a ashaddu wato tafi tsanani min ad-darari sama da cutarwa alladhi yahsulu min mujalasati sahibi sunna da zama da wato da cutarwar da take samuwa sanadiyar zama da ahlus sunna al-asi amma mai saban Allah ma'ana mutane ne guda biyu wannan dan bid'a ne wannan shi kuma ahlus sunna ne mai saban Allah zama da wannan ɗan bid'an ya fi haɗari sai ya fi cutar da mai zama da shi fiye da cutarwar da wannan ahalus sunnan mai saɓan Allah zai shi ne abin da ake so a nuna ma ba wai don saɓan shi ba shi da illa ba sai don saɓan shi ma hawa hawa ne bid'a ta fi shi nauyi li'anna sahibal bid'a yace domin shi ɗan bid'a ya du'uka ilal bid'a ko da yaushe kokari yake in shi kadai ne ya mai da ku ko biyu ya mai da ku ko biyar ya mai da ku ko goma ya mai da ku ashirin ku zama ku ɗari ku zama ku kun ta ya tara gayya mai tarin yawa cikin magoya baya akan bid'a kullun kokarin sa kenan da haka kana zama da shi kokari zai ka zama irin su ya ja ka zuwa bid'arsa wa ila mukhalafatil kitabi was sunna kokari zai ya ja ka zuwa ga kai ma ka zama memba na masu saba wa alqur'ani da sunna amma la'asi amma shi kawai mai saban Allah wanda yake ahlus sunna fa innahu la yuhadhdhiruka min alkitabi was sunna ba zai tsoratar da kai ya ce ka rabu ba zai ainihin wato tsoratar da kai ya dinga ma barazana game da alkur'ani da sunna ba ba yanda za a yi ahlus sunna dan yana sabo kuma ya saka kai kuma ka dinga kangarewa alkur'ani da sunna ba zai ce ka kyamaci alkur'ani da sunna ba ba zai ce ka dinga sabawa alkur'ani da sunna ba wala yuhadhdhiruka min ittiba'is sunnati abada ba zai tsoratar da kai daga bin sunna ba har abada fa fihi farqun kaga a cikin wannan mutane guda biyu akwai bambanci baina taujihi hadha wa taujihi hadha tsakanin abinda wannan zai fuskantar da kai da abinda wannan zai fuskantar da kai ghayatu ma yakunu annahu qad yuhassinu laka fi'l al-ma'siyati faqat karshen abinda wannan zai maka na illa shi mai saban Allah karshen abinda zai ma shine ya sa maka san ko ya sa maka kya ya sa maka wato ganin kyan saban Allah fakat iya abin da zai ma yana shaye-shaye ila in kana abota da shi ya kwadaitar da kai ya sa ma san shaye-shaye shi mai saban Allah iya illar da zai maka kenan ya sa ka san in yana zina ya yi kokari ya sa ka ka dinga ganin zina babu laifi kai ma zaka iya yi amma innahu yuhadhdhiruka min as-sunnah fala amma game da ya raba ka da sunna a ba zai ba in dai mai saban Allah ne kawai to sai dai dinga kawata maka wannan saban Allah ka zo ku rakashe ku yi tare amma game da abin da ya shafi aqida game da sunna ba zai ce ka bar sunna ba to amma shi dan bid'a kai tsaye dama ba za ku daidaita da shi ba sai ka bar sunna sai dai in ba dan bid'a bane domin dama ai ya ja layi manzon Allah ya ce ga yanda za shi kuma ya ce a shi kuma ga yanda za yi da haka kuma ya za ka zo kuna zama da shi ka ce to ai manzo Allah ya ce kaza ya ce maka kaza ku dinga ja in ja da shi ka ce mai manzo Allah ba ku shirya ba to wannan yana daga cikin hadarin zama da ire-iren su fiye da zama da wayanda suke ma'abota saban Allah kawai la yuhadhiruka min as-sunna ba zai tsoratar da kai daga bin sunna ba shi mai sabo bal ya hatarimu sunna za ka ganshi ma yana girmama sunna wa yu'azzimu sunna yana kambama sunna bi khilafil mubtadi sabanin dan bid'a dan bid'a ya rena sunna in kana so ka bashi haushi yayi magana ka ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya tabbata cikin Bukhari daga Abu Huraira ya ce kaza ya ce kaza to wannan ka gama bashi haushi ya zai kawo ma magana yana ce ma kaza kuma ka ce masa ai kaza bi khilafil mubtada sabanin dan bid'a fa innahu la yu'azzimu sunna baya ganin girman sunna domin da yana ganin girman manzo Allah yana ganin girman sunna manzo Allah ba zai ce ba shi ma yace yana da ta cewa in har manzon Allah yace ya kamata shi ma ya shiru ya bi amma manzon Allah yace shi ma ya fito ya ce Allah ya sa mu dace قال المؤلف رحمه الله واحذر ثم احذر أهل زمانك واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم wai tun a wannan zamani sama da shekara dubu ɗaya fa imam alwar baharin nan ya rayu ba ya rayu sama da shekara dubu da suka wuce kamar yadda muka karanta tarihinsa amma tun fa a wancan lokacin yake cewa wa hazar kai hattara thumma hazar sannan a hirɗinka ahala zamanika kai hattara da mutanen zamaninka khasatan musamman wanzur ka tsaya ka duba man tujalis da wa zaka zauna wa mimman tasma wa zaka saurara wa man tashab da wa zaka yi abota fa innal khalqa imam al-barbahari yace domin halitta mutane ka annahum fi riddatin kai ka ce mutane duk sun yi ridda sun shiga cikin ma'abota ridda illa man asamahu Allah minhum sai fa wanda Allah ya tsare daga cikin su ya keto wani zamani da bid'a ba dama saban Allah ba dama ridda da ahlul wato firak iri iri daban-daban qawluhu wahdhar thumma ahdhar ahla zamanika khassa a sheik fauzanul fauzan ya ce wannan magana ta ibini a wato ta imamul barbahari da yake ta kai hattara da mutanen zamaninka li'annahu fi waqatil muallif domin a zamanin al-muallif barbahari wato a lokacin imamul barbahari rahimahullah azumatul fitna jiddan fitintunu sun yi kamari sun girmama sosai fa yuhadhiru min kulli ahli zamanin shi yasa anan yake tsoratar da mutanen kowane zamani zahara fihi sharru wanda zamanin sharri ya bayyana a cikin wannan zamanin wal ahwa san zuciya ya bayyana a wannan zamanin kowane zamanin wal bid'a da bid'o'i fa huwa yuhadhiru minha to imam al-barbahari yana tsoratar da mutanen zamanin game da wannan bid'ar game da wannan sharrin game da wannan san zuciya da ya bayyana a zamanin su shi dai ga zamaninsu fitintunu na bid'o'i na rabe-rabe na ƙungiyoyi da firar kala-kala an yi fama da su shi sa sai ke cewa ka duba da wa za ka zauna wa za ka yi abota da shi wa za ka zai gaya maka magana a addini ka saurara di ya kamata ka zama kana da wannan ba kowa ake zama da shi ba fa akwai wanda zama da shi illa ne ba kowa ake sauraron maganarsa ba ba kuma kowa ake abota da shi ba wa hadha laysa khasan bi zamani amma fa wannan magana ta sa ba wai ta shafi iya zamanin sa bane kawai bal kullu zamanin yana magana akan kowane zamani tazharu fihi shurur wanda sharri ya bayyana a zamanin wal ahwa san zuciya ya bayyana a zamanin wad da'awatul batila da kiraye kiraye na ƙarya fa innahu yashtaddu al hadar ala al muslim fa ya'khudhu hidrahu da haka fa innahu in mutum ya samu kansa irin wannan zamanin da al'amura sun rikice addini kowa yana zuwa da nasa fahimta kowa da tasa aƙidu sun fantsama iri-iri kowa akwai abin da yake kira zuwa gare shi kamar dai wannan lokacin da muke rayuwa a cikinsa to fa inna ya shtaddul hadar in an shiga irin wannan zamanin tsananin hattara da taka tsantsan ya zama wajibi alal muslim akan musulmi fa ya khudhu hizrahu kowane musulmi ya shiga tetayinsa ka samu malami wanda shi ne zai zamto fitilarka kuma ya zamto malamin nan ka yadda da imaninsa ka yadda da aqidarsa ka yadda da sunnarsa to wannan zai sama maka lafiya wannan Imam al-Barbahari tun a wancan lokacin ya bawa mutane na kowane zamani wannan shawara cewa zamani kowanne da irin abubuwan da yake zuwa da shi da haka a babin addini ba da kowa ake zama ba ba da kowa ba kowa ake saurara ba ba kuma kowa ake abota da shi ba ya ce fa innal khalqa ka annahum fi riddatin domin halitta mutane kamar kai ka ce suna cikin ridda illa man asamahu Allahu minhum sai fa wanda Allah ya tsare daga cikin su hadha fi waqti wannan a zamanin sa kenan rahimahullah wa aidan hadha yatakarrar sannan kuma irin wannan abin da aka samu a zamaninsa yana maimaituwa a lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani a waƙatana haza a shek fauzanul fauzan ya ce mu kanmu wannan lokacin zamanin namu wa ma ba'dahu da kuma ma abin da zai biyo wannan zamanin namu wallahu a'lam Allah shine yafi sani ashaddu sai yafi tsanani wannan lokacin namu da waɗanda za su zo nan bayan mu ko nan gaba da mu gaban mu to abin sai yafi haka tsanani li'annahu kullama ta'akhkhara zaman domin duk sanda zamani ya ja baya kasratil fitan fitintunu suna karuwa yanzu ka auna fitintunu da aka samu zamanin annabi yana raye ba su kai fitintunun da aka samu bayan annabi ba duniya ba fitinar da aka samu lokacin sayyidina abubakar ba ita aka samu ba lokacin sayyidina umar wadda aka samu lokacin sayyidina umar ba ta kai wadda aka samu ba lokacin sayyidina usman wadda aka samu lokacin sayyidina usman ba ta kai fitinar da aka samu ba lokacin sayyidina ali da haka ko da yaushe zamani ya dan ƙara yin baya to fitintunu suna karuwa mutane suna nesa da wahayi fitintunu suna ƙara kullowa ma'abota son zuciya suna sake barkowa suna neman ejen ejen na shedan yana nan yana ta horar da su yana tura su sasannin duniya a kowane lokaci a kowane zamani da kuma kowane sako ina fata an gane washururu duk sanda zamani yayi baya to sharrukan zamanin sukan yawa fiye da zamanin da ya wuce shi wasu guribatis sunna kuma za ga sunna tana ƙara zama baƙuwa ruko da sunna yana ƙara zama bako yin hujja da sunna yakan zama kamar wani nau'i na ƙauyanci haka za ga zamanin yana ja ana samun irin wannan matsalolin wa qallal mutamassikuna biha sannan kuma duk lokacin da zamani ya ja za ga masu ruko da sunna suna ƙara yin karanci fal khataru ashaddu to kaga kowane zamani da ya ja aka samu abubuwan sun yawaita to hadarin ya fi tsanani to shi sa ibnu wato shi sa al-imam al-barbahari ke cewa kai hattara kuma kai hattara da mutanen zamaninka shi ya faɗa wa mutanen zamaninsa kuma ya ba mu ya mana hannunka mai sanda mutanen zamaninmu haka zamaninmu in ya wuce mutanen zamanin da za su biyo nan gaba su ma a yi musu wannan karatun a tsawatar da su zamaninsu ina fata an gane قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دعاد وبشرا المريسي وثمامة أو أبا هزيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم إمام البربهاري يقول إذا كغا متن إذا رأيت الرجل إن كغا متن ya zukuru ibn abi du'adin da an yi magana za ka dinga jin yana ambatan ibn du'ad wani kasurgumin dan bid'a ne na wancan lokacin da kaji mutum ana magana yana ce ai ibn du'ad ai yayi ai yanzu ai ana fahimtar sa ai karatun sa yanzu ana kaza ana cika kaji ana ta magana yana ta da an yi magana ɗaya biyu ya ce wa ibn du'ad wa bishril marisi ko da an yi magana kaji mutum yana ambatan bishir al marisi shi ma wani dan bid'a ne ko da an yi magana kaji mutum yana ambatan sumama ko aba huzailin ko hisham alfudi aw wahidan min atba'ihim ko ɗaya daga cikin mabiyansu wa ashiya'ihim da ire-irensu fa hadarhu to kai hatara da wannan mutum yanzu duk wanda kaji a wannan zamanin manyan yan bid'a da suke kewaye da zamanin namu kaji da an yi magana mutum yana ambatan su to kai hatara da shi fa hadarhu fa innahu sahibu bid'atin kai hatara shi ma dan bid'a ne fa inna haula domin wayannan mutanen abi du'at bishir nil marithi thumama aba huzail hisham nil fudi da ire-iren su kanu alar riddati duk wayannan sun kasance fa suna ridda suna kan ridda sai kuma wani yake ganin akan daidai suke yake ganin akida su mai kyau ce yake ganin suna kokari suna ba addini gudunmawa har zai dinga yaban su da ambatan su wato ruk hadar rajul to duk wanda kaje yana ambatan ire-iren wayannan jimajiman wato yan wato yan bid'a to fahadhar hadar wa turuk hadar rajul kai watsi da wannan mutum alladhi dhakarahum bi khairin wanda yake ambatan su da alheri wa man dhakara minhum da duk wanda ya ambata daga cikin su asharh ashak fawzanul fawzan yace wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibn abi du'adin wa bishran al-marithi wa sumama wa aw wa sumama aw aba huzail aw hisham al-fudi ai wannan magana tana nufin idza ra'aita ar-rajula yusni ala ahli shar duk wanda kaga yana yaban ma'abuta sharri mutum mai sharri ne amma kaji wani yana ambatan yana yabansa wa ulama iddalal ko kaji mutum yana ambatan yana yaban malamai na bata mithla haula misalin irin wayannan da aka bamu misalin su alladhina hum afraqul jahamiyya wayanda wayannan duk ƴaƴa ne na jahamiyya ibnu abi du'at bishir almarithi sumama aba huzail hisham alfudi wa'annan dukkanin su zaka gansu duk yayaye ne wato mabiya jahamiya jaham bin safwan wanda ita ma wannan aqidar jahamiya din mun sha karanta ta a wannan majalisi mai albarka to duk wanda kaga yana yaban yana yaban irin waɗannan fa'alam annahu fasikun ka sani wannan mutum fasiki ne wa annahu fasidun kuma gurbatacce ne wa annahu dhalun kuma batacce ne li'annahu lam yamdahahum domin ba yanda za a yi dinga yabansu illa li annahu yuhibbuhum sai dan yana son su wa yusawwigu dariqatahum sai dan yana halatta bin hanyar su wa idza ra'aita ar-rajul amma a hannu guda an kaga mutum yamdahu ahlus sunnati yana yaban malamai na sunna mithla al-imam ahmad kamar imam ahmad wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa kadhalika haka ma kaji mutum yamdahu ulama at-tabi'in yana yaban manyan malamai cikin tabi'ai wa man jaa ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su atba'u tabi'in fa alam annahu sahibu khairin ka san wannan mutum ma abocin alheri li'annahu ma madaha ahlus sunnati domin ba yanda za a yayyabi ahlus sunna illa wa huwa yuhibbu sunna sai sai dan yana son sunna wa tamassuka biha sai dan yana riko da sunna din wa hadha yu'dina darsan wannan zai bamu wani darasi fi anna ba'd al-ikhwan cikin wato zai bamu wani darasi cewa wasu daga cikin yan uwa aw ba'd talabat ilm ko wasu daga cikin ɗaliban ilimi yusni ala ba'd al-mubtadi'a zaka ji suna yaban wani dan bid'a aw ashabil ahwa ko kaji suna yaban wasu ma'abota san zuciya wal afkar al-munharifa ko kaji suna yaban wasu masu tunani karkatacce wala yanzuru ila afkarihim wa ila tijahatihim wala yanzuru ila wato ila ila afkarihim wa ila tijahatihim wa yaqaw fi ahli al-khair amma baya duban irin wannan fikira tasu gurbatacciya wala wala ilattijahatihim baya kallon irin karkatar su wa ya fi ahli alkhair amma shi bai da aiki sai cin mutuncin ma'abuta alkhairi wa yatanaqqasu ahli alkhair yana rage matsayi da darajar ma'abuta alkhairi yana cin zarafin su li'annahu yasma'u min ulaika tanaqqusan lahum domin yana jin irin wayannan maganganun daga wayancan yan bid'a din tana kusan lahum inda suke tauye martaba da darajar malamai na kirki na kware wa yusaddiquhum shi kuma yana kokarin gaskata su fa hadha khatarun shadidun wannan hadari ne ba dan kankani ba hadari ne mai tsanani wa idza tanaqqasa ahli alkhair wa ahli alilmi wa ahli sunna in kaga mutun yana tauye matsayi da daraja na ma'abuta alkhairi yana tauye darajar malamai da ahlus sunna wa madaha ahlul afkar munharifa amma yana yaban ma'abota tunani wanda yake karkataccen tunani wa tawajjuhat da kuma masu ainihin wato fuskantar bata al munharifa karkatattu fa hadha khatarun azim wannan hadari ne mai girma walau lam yujalishum koda ko bai zauna da su ba koda bai zauna da su ba fa hadha mimma yuhadhiruna mimma waqa'a fihi kathirun minan nas al'an wannan mimma yuhadhiruna yana daga cikin abin da Imam al-Barbahari ke tsoratar da mu mimma waqa'a fihi kathirun minan nas yana daga cikin abin da yawa daga cikin mutane suka fada cikin sa al'ana a yau aga kawai mutum ya mutane har ba ma sa kallon irin laifin mutum ko mai zagin sahabbai ko mai cin mutuncin manzo Allah wai har yana da wani abin kirki da in yayi za a dinga cewa yayi kirki a ta yawo ana ta yada a social media ai mutumin kirki ai yayi kirki ai ya ma fi sauran shi ya ma yi kaza sauran ma yayi kaza wannan baka kallon irin shi kuma aqidar da yake dauke da ita baka kallon irin munin abin da yake kunshe da shi har akwai wani kirki akwai wani mutunci da yake da shi har da zaka yabe shi bayan ya ci mutuncin addini ya ci mutuncin littafin Allah ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin irin wannan hayaniyar da ake ciki a yau musamman a social media sai ga mutum ba shi da aƙida mai kyau ya daɗe yana cin zarafin manzan Allah ya daɗe yana cin mutuncin sahabban manzan Allah da iyalan gidan manzan Allah amma da wani abu ya faru sai a dinga sai kuma mutane su ki kallon nauyin wancan abin da yake yi kawai sai a cewa ya ya kyauta ko yayi wani abin kirki to wannan yana daga cikin abin da malai yake jan hankalin mu akai insha Allah sai mu tashi ibnu abi du'adin din yana so ya kawo mana magana akan su lokaci yayi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik